الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjama ta alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da da arba'in ɗaya a cikin karatunmu na suratul baƙara wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari da da arba'in biyu. na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mm.
بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها na'am قل لله المشرق والمغرب Mm.
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Sada sannu, as-sufaha'u minan nasi wawaye daga cikin mutane, al-juhal, wato wawaye minan nasi daga cikin mutane, aili yahudi wal mushrikin yahudawa da mushrikai sai ya ƙulu da sannu za ka ji suna cewa ma wallahu wani abu ne ya juyar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi ai ayyu shay'in sarafan nabiyya sallallahu alaihi wasallama wal mu'minin wani abu ne ya juyar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da muminai an ƙiblatihim gabarin fuskantar alƙiblarsu allati kanu alaiha wanda suka kasance suna fuskantar ta kafin wannan lokaci din allati kanu alastiqbaliha wanda suka kasance akan fuskantar ta fi salati a cikin sallah wahiya baitul maqdis ita ce alƙiblarsu ta baitul maqdis to menene ya juyar da su ga barin fuskantar ta wal ityanu bisin wato zawwa da aka yi da sin da aka ce sayaqulu sufaha'u addallati ala istiqbali wanda take nuni akan cewa abin a gaba ne zai afku min al-ikhbari bil ghaib wato wannan yana daga bada labari dangane da abin da yake boye abin da bai afku ba sannan kuma zai afku ko shakka babu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kulka ce da su al-mashriqu wal maghrib wato mahudan rana da mahadarta dukkaninsu lillahi na Allah ne ail jihatu kulluha wato yankoki na duniya ɓangarori na duniya ga baki ɗayansu dukkaninsu na Allah ne don haka faya amuru bitawajjuhi ila ayi jihatin sha'a ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yin umarni da fuskanta zuwa ga kowane ɓangare ya ga dama daga cikin waɗannan ɓangarorin na duniya yana da damar ya ce a kallaci arewa yana da damar ya ce a kallaci gusun yana da damar ya ce a kallaci yamma yana da damar ya ce a kallaci gabas shine fa ya amuru bit tawajjuhi ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yin umarni da fuskanta zuwa ga ila ayyi jihatin sha'a zuwa ga kowane bangare ya ga dama daga cikin waɗannan bangarorin la'atiradu alaihi kuma ba wanda zai ce mishi dan me yace a fuskanci guri kaza ba wanda zai fito ya ja da wannan magana ta Allah ya hadi man ya sha'u hidayatahu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi ila siratin mustaqimin zuwa ga tafarki wanda yake miƙeƙe shine dinil islami addini na musulunci aiwa minhum antum wato yana daga cikin waɗanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi nufin ya shiryar da su daga zuwa tafarkin shi wanda yake miƙeƙe antum ku sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dalla ala hadha wa kadhalika ja'alnakum na'am
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم na'am dalla ala hadha wato yayi nuni akan cewa lalle ku kuna ɗaya daga cikin bayin Allah wanda Allah ta'ala yayi nufin ya shiryar da ku fadar Allah ta'ala da yace wa kadhalika ja'alnakum ai kama hadainakum ilaihi kamar yadda muka shiryar da ku zuwa ga addini na musulunci kuka tabbata akan addini na musulunci kazalika kamar haka ne ja'alnakum ya ummata muhammadin ya al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, to kamar haka ne ja'alnakum muka sanya ku ku zamanto ummatan wasaɗan al'umma wanda suke zaɓaɓɓu, ai, khiyarin al'umma wanda take zaɓaɓɓiya udulan adilai waɗanda suke ma'abuta ilimi da kuma aiki da abin da Allah ta'ala ya sanar da su na ilimi ɗin, ai, a sahaba ilmin wa amalin. wala ya khlu zamanun minhum wato ba wani zamani daga cikin zamunna da zai zamanto ya wafanta daga mutanen kirki a kowane zamani sai ya zamanto an samu bayan Allah na gari waɗanda za su dinga baiwa addini na musulunci kariya za su dinga tallabawa addini na musulunci za su dinga kore mai shubahar waɗanda suke masu zawa da shubuhohi lima fil hadith saboda abin da yake cikin hadisi na mu'awiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqq wato waɗansu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba zahirina alal haqqi suna masu wato taimakawa gaskiya da maganganunsu da ayyukansu la yadurruhum man khalafahum dukkan wanda ya saba musu bai cutar da su waɗanda suka saba musu komin yawansu ba sa cutar da su ta hanyar su ma su daina taimaka wannan gaskiya ɗin hatta ya atiyahum amurullahi har sai al'amari na ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zo musu wahum ala zalika ala hali su suna kan wannan tulba ɗin ta taimakawa addini na musulunci da ba shi kariya wa ma damar ƙur'anu maujudan fahim maujudun matuƙar dai alƙur'ani yana nan ana ta karanta shi ba ɗauke shi ba daga cikin zukatan bayin Allah na gari to waɗannan bayin Allah na gari suna nan su ma akwai su to ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kamar yadda muka shiryar da ku zuwa ga addini na musulunci to kamar haka ne ya ku al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muka sanya ku ku zamanto al'umma wanda take zaɓaɓɓiya adalai litakunu shuhada'a 'alan nas wato saboda ku zamanto shaidu ne ga mutane yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama anna rusulahum ballaghatuhum haqiqa manzanninsu sun isar musu da sakon Allah duk abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo da jakadin shi zuwa ga al'ummu zuwa ga bayinsa to kowane manzo ya isar wa al'ummar shi sakon Allah tabaraka wa ta'ala wa yakuna rasulu shahidan alaikum sannan kuma jakada sallallahu alaihi wasallam ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zamanto mai shaida ne a kanku mai shaida ne a gare ku annahu ballagakum hakika ya isar muku da saƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala an gane ko wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa ma ja'alna al-jihata allati kunta 'alayha bamu sanya ba wannan bangaren da kake kanta bamu sanya ba wa ma ja'alna ma sayyarna al-jihata allati kunta 'alayha bamu sanya ba wannan bangaren da kake kan shi wanda kake fuskantar shi awwalan da farko wahiyar ka'abatu ita ce ka'aba to ba mu sanya ta ba ta zamanto alƙiblata lakal an ta zamanto alƙibla a gare ka a yanzu ba mu sanya ba alƙibla ka'aba ita ce wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fara fuskanta lokacin da yana makka to bayan ya tafi madina sai aka umarce shi da ya fuskanci baitul maqdis to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aljihatan lati kunta alaiha wa ma ja'alna aljihata aljihatan nan shine maf'ulun awwal sai ya zama to alqiblata shine maf'ulun thanin kenan wa ma ja'alna wa ma sayyarna aljihata lati kunta alaiha bu musanya ba wannan bangaren da kake kan shi a farko awwalan da farko wahiyar ka'abatu ita ce ka'aba to ba mu sanya ta ba ta zamanto alƙiblata laka al'ana ta zamanto alƙibla a gare ka a yanzu ba wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli ilaiha ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallah yana fuskantar ka'aba falamma hajara to lokacin da ya hijira daga makka ya tafi madina umira bistiqbali baitul maqdis sai aka umarce shi da ya dinga fuskantar baitul maqdis ta'allufan lil yahud wato saboda taro da hankalin yahudawa don ya zamanto yahudawa wato sun sun sun zamanto sun yi biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hankalinsu ya karkato zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam fasalla ilaihi sittata ashara aw sab'ata ashara shaharan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi sallah yana mai fuskantar baitul maqdis tsawon wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai sun mahuwila sannan kuma aka juyar da shi zuwa ga fuskantar alƙiblar da ya kasance a kanta dama ita ce fuskantar ka'aba Allah ta'ala ya ce to bu sanya ba wannan alƙibla a gare ka a yanzu illa na alama face dai sai dan mu nuna ilma zuhurin wato nuna sani wanda yake na bayyana kenan sai dan mu nuna manyan tabi'ur rasula wanda yake bin manzo sallallahu alaihi wasallama faisaddiquhu ya gaskata shi kan abin da ya zo da shi mimman yanqalibu ala aqibaihi daga wanda yake juyawa ya koma ala aqibaihi akan dindinniyarsa ay yarji'u ila al-kufri ya koma zuwa kafirci shakkan fiddini saboda kokonto a cikin addini wa zannan da kuma zaton cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama fi haira haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɗimuwa ne min amrihi daga lamarinsa wa ƙadirtar da zalika jama'atun wato haƙiƙa waɗansu jama'a sun fita daga musulunci lidhalika saboda wannan umarni da aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na ya dawo ya ci gaba da fuskantar alƙibla kamar yadda dama ita ya ci gaba da fuskanta lokacin yana makka to da aka mai umarni to sai waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka fita daga cikin musulunci saboda yanayin da suka ga an canza na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa in kanat lakabiratan illa alal ladzina hadallah wa in ya ce mukhaffafatun minas tsagila in dinnan mukhaffafa ce minas tsagila minas tsagila wato an rage mata ƙarfi ne daga nauyin da take da kai wasu muha mahzufun sunanta an shafe shi ai wa innaha haƙiƙa ay tawliyatu ilaiha juyawa zuwa ga Ka'aba kanat lakabiratan ta zamanto mai nauyi ce shaqatan mai nauyi ce alan nasi akan mutane illa ala allazina hadallahu face dai akan waɗanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su minhum daga cikin su bayin Allah waɗanda suke waɗanda Allah ta'ala ya shiryar da su ya nuna musu cewa abin daidai ne to abu ne wanda yake mai sauƙi a gare su amma waɗanda ubangiji tabaraka wa ta'ala bai shiryar da su ba sai suke ganin abin mai nauyi ne a ciki akwai ta taɓurza a ciki akwai tufka da warwara ya za a an yi wata goma sha bakwai ana fuskantar baitul maqdis yanzu kuma a ce a fuskanci ka'aba to shikenan sai suka fara kokonto yanzu kenan in har lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar muna fuskantar ka'aba muna fuskantar baitul maqdis tsawon wata goma sha bakwai in akan barna muke kenan yanzu duka sallar mu ta ɓaci dan menene ya tabbatar da mu akan barna sannan kuma in har akan daidai ne muke to ta kakane kuma zai juyar da mu daga kan alƙiblar da muke kai ta gari kuma juyar da mu ka'aba to shikenan sai ya zamanto suna ta dai ta taburza a cikin lamarin to sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ubangiji tabaraka wa ta'ala bai kasance ba da zai todartar da sallar ku wanda kuka yi ta ai salatakum sallar ku wanda kuka yi ta ila baitul maqdis kuna fuskantar baitul maqdis bal bari da yusibukum alaihi ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ba ku lada akan fuskantar baitul maqdis da kuka yi da sallar ku saboda da umarni ne na ubangiji kuka yi ba wai gaba gad bane kuka yi a'a Allah tabaraka wa ta'ala ne ya ba da umarni da a fuskanci baitul maqdis to don haka wannan sallar taku da kuka yi kuna fuskantar baitul maqdisi tsawon wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tabbatar muku da ladanku ba zai rage muku ko kaɗan ba li'anna sababa nuzuliha saboda sababin saukar wannan ayar wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum as-su'alu amman mata qabla at-tahwil wato tambaya ne dangane da wanda Allah ta'ala ya amshi ransa kafin a juyar da baitul maqdisi ta koma ba alƙibla ba lokacin da ana fuskantar baitul maqdisi lokacin da ma'aiki ya zo madina cikin wannan wata goma sha bakwai ɗin da yana fuskantar baitul maqdisi to akwai waɗanda Allah ta'ala ya amshi ransu to sai zamanto bayan an fara fuskantar ka'aba sai waɗansu daga cikin 'yan uwansu sai suka damu cikin cikin ransu sai ya zamanto sun damu 'yan uwansu wanda suka rasu kafin a juyar da alƙibla ta koma ka'aba to kaka ibada su take shin sun yi ta a banza ne ko ku a'a to shine Allah ta'ala ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ubangiji tabaraka wa ta'ala bai kasance ba da zai tozartar da sallar ku wanda kuka yi ta kuna fuskantar baitul maqdis saboda ba umarnin ku bane daga Allah ne umarni yake zai ba ku lada akai inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim inna Allaha lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala la ra'ufun lalle mai tsananin tausayi ne bin nasi ga bayin shi muminai ayil mu'mini na muminai rahimun sannan kuma mai jin kai ne game da bayan shi waɗanda suke muminai fi adami ida'ati a amalihim cikin rashin todartar da ayyukansu warra'afa to abinda ake nufi da arra'afatu shine shiddatul rahama tsananin tausayi wa quddimal ablagu wato an gabatar da an gabatar da lara'ufun akan rahimun ba don komai ba lilfasila wato saboda ƙarshen aya saboda ya zamanto rahimun ya dace da mustaqim ya hadi man ya shawo ila siratin mustaqim to sai aka ce kuma lara'ufun rahim amma in ba don wannan budata za inna allaha bin nasi larahimun ra'uf to amma sai aka ce inna allaha bin nasi lara'ufun rahim lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala bin nasi dangane da bayan shi waɗanda suke muminai ya kasance lara'ufun lalle mai tsananin tausayi ne a gare su rahimun kuma lalle mai jin kai ne a gare su na'am قد نبى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون amma ya amalu وما الله بغافل عما يعملون na'am ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce qad nara taqallu qad nara taqalluba wajhika fis sama'i wato haƙiƙa wannan qad litahqiq saboda tabbatarwa ne haƙiƙa nara taqalluba wajhika muna ganin jujjuyawar huskalka tasarrufa wajhika muna ganin jujjuyawar huskalka fi jihati sama'i a bangaren sama mutaɓalli'an ilal wahayi wato kana mai nema zuwa ga a saukar da wahayi zuwa gare ka wanda zai baka damar ka canza a canza maka alƙibla daga fuskantar baitul maqdis ka komo fuskantar alƙiblar babanka annabi ibrahim wa mutashawwiqan lil amri bistiqbalil ka'aba sannan kuma kana begen wato a umarce ka da ka fuskanci ka'aba wajen abin da ya shafi ibadarka ta sallah wa kana yawaddu zalika ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana mangarin wannan kwa ya kasance yana mangarin a ce alƙiblarsa wato ta koma ya dinga fuskantar alƙibla ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ita ce ka'aba li'anna ha ƙiblatu ibrahima saboda ka'aba fuskantar ka'aba ta kasance ita ce alƙiblar annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam ولأنه أدعى إلى إسلام العرب sannan kuma saboda fuskantar alƙibla fuskantar ka'aba ada'a shine mafi kira ila islamil arabi zuwa ga musuluncin larabawa Allah tabaraka wa ta'ala ce falan walliyannaka lalle ne wallahi za mu juyar da kai falan hawwilannaka lalle ne za mu juyar da kai qiblatan tardaha alƙiblar da kake sannata qiblatan tuhibbuha alqiblat da kake so din fawalli wajhaka shatr almasjid alharam ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ka fuskantar da ka juyar da huskar taka istaqbil fi salati ka fuskanta a cikin sallar taka shatr almasjid alharam wajen masallaci mai alhurma nahwa almasjid alharami wajen masallaci mai alhurma ayil ka'abati ita ce ka'aba din to ka fuskantar da huskarka a cikin sallah wajen masallaci mai alhurma din wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara ubangiji tabaraka wa ta'ala yace a duk inda kuka samu kanku a duk inda kuka kasance wannan khitabul lil umma zance ne Allah tabaraka wa ta'ala yake yi wa al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a duk inda kuka kasance a faɗin duniya fawallu wujuhakum ku juyar da husakunan ku fi salati a cikin sallah shaɗarahu wajen masallaci mai alhurma duk inda kuka samu kanku a faɗin duniya to ku fuskanci wajen masallaci mai alhurma lokacin da za ku yi sallah ta farilla wa innal ladzina utul kitaba aqiqa waɗanda aka ba su littafi sune yahudu da nasara la ya'lamuna lalle sun san cewa annahu haƙiƙa ayyata tawalli ilal ka'aba juyawa zuwa ga fuskantar ka'aba lalle sun san da cewa haƙiƙa hakan ɗin alhaƙu sabitu min rabbihim gaskiya ce wanda ke matabbaciya daga ubangijinsu lima fi kutubihim saboda abin da yake cikin littafinsu saboda abin da yake cikin littattafansu min na'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama na siffar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama min annahu ya tahawwalu ilaiha min annahu ya tahawwalu ilaiha na cewa haƙiƙa ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai juya ya dinga fuskantar ka'aba baicin da yana fuskantar baitul maqdisi da yana fuskantar ka'aba ya zo shi yake fuskantar baitul maqdis sannan kuma zai juya ya dinga fuskantar ka'aba din ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ya amalun ubangiji subhanahu wata'ala ba marafkani bane dangane da abin da su waɗannan yahudawa suke aikatawa bita'i wato akwai waɗanda suke karanta daga cikin qurra'u sab'a akwai waɗanda suke karanta wa mallahu bi ghafilin amma ta'amaluna wanda sune qurra'u guda uku Abdullahi ibn Amir Ashami ya karanta wa mallahu bi ghafilin amma ta'amalun haka hamza ibn habib az-zayyat al-kufi ya karanta haka haka aliyu ibn hamza al-kisa'i shi ma ya karanta haka wa khataba amma ya'maluna kama shafa wato haka al-imam shatibi ya faɗa wa khataba amma ya'maluna wa mallahu bi ghafilin amma ya'maluna wala in ataita kenan to waɗansu daga cikin ƙurra'u sun karanta ta bita ila khitabi amma ta'amaluna shine kama shafa kafin li abdullahi bin amir ashami shafa shi kuma qira'al hamza ibn habib az-zayyat da kisa'i kenan in suka haɗu akan qira'a ana zawa da shinu an gane ko yawwa shine ce wallahu bi ghafilin amma ya'malun lalle ubangiji subhanahu wata'ala ba marafkani bane dangane da abin da su waɗannan yahudawa suke aikatawa na min inkari amri alqibla na musan lamarin alqibla suke ganin cewa lalle wannan abin da aka yi ba a kyauta ba to Allah ta'ala bai rafkana ba dangane da abin da suke aikatawa bitta'i kuma ayyuhal mu'minun wamallahu bi ghafilin amma ta'amalun lalle ubangiji subhanahu wata'ala ba marafkani bane dangane da abin da kuke aikatawa ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai minimti tsali amrihi na bin umarni na ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala zai ba ku sakamako mai girma akan wannan bin umarni nashi da kuke yi wannan bitta'i lil mu'minin wa bil ya'i lil yahud na'am
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wala in ataita lazina utul kitaba, wallahi in ataita lazina, idan za ka zo waɗanda aka ba su littafi, allazina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi su ne Yahudu, da nasara wallahi inda za ka zo musu bi kulli ayatin da kowata aya wanda take nuni ala siddiƙa akan gaskiyar ka fi amri alƙibla cikin lamarin fuskantar alƙibla ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce hum su ma yattabi'una qiblataka ba za su bi ba alqiblalka ay yattabi'una ma tabi'u qiblataka ay yattabi'una qiblataka ba za su bi ba wannan alƙiblar taka inadin saboda ta da karan hanci saboda girman kai sannan kuma an ta kai ma bi tabi'in qiblatahum ba mai bin alƙiblar su bane kai ba za ka bi ba alƙiblar su saboda kai kana yin biyayya ne ga doka ta Allah ba wai kana yin biyayya bane da doka ta Yahudu ko ta Kirista qad'un li tam'ihi fi islamihim wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗi haka saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yanke kwaɗayin da yake yi cikin musuluntar su waɗannan yahudu da nasara wa ɗam'ihim fi audihi ilaiha sannan kuma saboda su ma kiristoci da yahudawa su yanke kwaɗayinsu da suke yi cikin cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai koma cikin fuskantar baitul maqdis ya dinga fuskantar ta cikin fuskantar baitul maqdis wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd hakanan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ce su ma a junan su ba'dhum sashen su ma bitabi'in qiblata ba'd ba me bin alqiblar sashe bane sashen su ba zai ba alqiblar sashe aili yahudu yahudawa ba za su ba qiblatan nasara alqibla ta kiristoti wabil akasi ayin nasara ƙiblatan yahudi hakanan kuma kiristoci su ma ba za su bi ba alƙiblar nasaru a alƙiblar yahudawa ba shine aili yahudu yahudawa ba za su bi ba ƙiblatan nasara alƙiblar kiristoci hakanan kuma su ma kiristoci ba za su bi ba alƙiblar yahudawa shine wabil akasi da kuma sunkuyan haka wala in ittaba'ata ahwa'ahum Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wallahi inda a ce za ka bi soye-soyen zukatansu, allati ya da'unaka ilaiha wadda suke kiranka zuwa gare ta, min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala innaka haqiqa kai idan yayin nan in ittaba'tahum idan har ka daka tasu ka bi su fardan a kaddara ma ballantana ma ba za ka bi su ba lamina zalimina lalle kana daga cikin waɗanda suka tawaye wa kansu haƙƙinsu kana ɗaya daga cikin waɗanda suka zalunci kawunansu na'am
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi na attaura ya arifunahu suna sanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ai muhammadan wato suna sanin farin jakada ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka san 'ya'yansu bi na'atihi saboda abin da yake cike a cikin littattafansu na siffar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fi kutubihim a cikin littattafansu qala ibn salamin abdullahi ibn salam Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce laƙad araftuhu wato haƙiƙa na gane ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hina ra'aituhu lokacin da na gan shi kama a arifu bini kamar yadda na gane ɗana na gane ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da na gan shi irin yadda na san ɗana wa ma'arifati li muhammadin ashaddu wato yadda na gane ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa shine jakadan Allah shine farin jakada na ƙarshe ya fi ma sama da yadda na gane cewa wannan ɗana ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna fariqan minhum haƙiƙa waɗansu jama'a daga cikin su ahlul kitabi la yaktumuna al lalle suna ɓoyewa gaskiya na atahu shine siffar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda take cikin littafin su wahum ya alamuna alhali haƙiƙa sun san da cewa kai ɗin jakada ne na Allah wahum ya alamuna annaka rasulullahi haƙiƙa sun san da cewa kai ɗin jakada ne na Allah na'am alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala wa bi hadhal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk